الفصل الثالث سبسل لوكم فيما ورد من كتابه إياه مورد الملادفة والمبرة to za ku ji cikin magana da Allah ya agare shi a matsayina tausasawa mubarra da nagarta yadda Allah ya magana da annabin namu Mm.
ومن ذلك قوله تعالى Mm.
عفى الله عنك لما أذنت لهم Mm.
قال أبو محمد مجيد Mm.
قيل هذا ابتداء كلام بمنزلة أصلحك الله وأرزقك الله alƙali saboda malaman tafsiri ya kawo haka eh ko da ka ji maganan aballahu anka to ba wani abu bane wanda zai kazma kaikayi a zuciyarka ibtida'ul kalama Allah ne ya fara magana matsayinsa kaman ka ce Allah gyara sha'aninka Allah ya buwa yadda kai ita maganan kanta a matsayin yabo suke a gun masana Allah
نعم وقال عون بن عبد الله malam auni dan abdullahi dan utuba dan mas'ud al-hindi mutumin birnin kuba waliyin Allah magujin duniya masanin fiqihu dan uwan abdullahi wanda yana daga ɗayan faƙihai guda bakwai na madina shine ya mana wannan magana أكبره بالعفو قبل أن يكبره ai labari aka bashi na rangwami kafin a labarta wani abu daban saɓanin auwar وكان امرأ عن بعدهم أن معناه آفاك الله يا سليم القلب لما أذنت لهم to haka samra kandi malam samra kandi ne ya gaito abin da ya so ya ji daga shayin wasu malaman ma'anansa afakallahu ne Allah ya ƙara ma lafiya ya kai ne kubutaccen zuciya mm, لما أذنت لهم da abin da kai musu izini mm.
قال ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما أذنت لهم لكيف عليك أن ينشق قلبه من هيبة هذا to ai الكلام da an fara da farkon nan da Allah ya fara wa annabi da limazinta da hundun to ai da saboda yadda ya san girman Allah ma aka ce ai sai zuciyarsa ta tsage saboda kwarjinin magana lakin Allah ta'ala bi rahmatihi لكن الله تعالى برحمته أكبره بالأمر حتى سكن قلبه ba da banza ba kaga Allahu Allah da farko sai Allah ya fara da ba da labarin rahamansa da rangwamansa don zuciyar manzon Allah ta sake samun nutsuwa kan nutsuwa Mm.
ثم قال له لما أذنت لهم بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في أذره من to الكاذب daga nan sai Allah ya ba da labari na wanda ya musu uzuri wanda suka saba ba su je yakin tabuka ba har gaskiyar su ya bayyana a gare ka a kawo hanzari da wanda kuma wani hakan zai bayyana Mm.
وفي هذا من عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذي لب ومن إكرامه إياه وبره به to wa fi hadha cikin wannan min azimi manzilati inda layi saboda matsayin girmansa da annabi yake da shi gurin Allah wa birrihi bihi da nagarta da Allah ya masa eh alazi luddin ga ma'abucin hankali gyararre wa min ikrami iyahu da karrama wanda Allah ya wa annabin mu wa birrihi bihi da nagartan da ya masa Mm.
ما ينقطع دون معرفة غايته نياد القلب ai idan mutum ya ce zai san wannan sai dai ya je lahira ba zai yoyi ba kurum abin da Allah ya masa Allah ne ya sani Mm.
قال to ga نفتويه wani malami nan malamin nahawu malam nif dawai shi yana ce da mu ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معتب بهذه الآية وهاشاه من ذلك malam nifdawai ya san nahawu ma ya ce yawa yawan mutane a nan malaman tafsiri yake nufi shi ma nifdawai ya ce ai yawa yawan malaman tafsiri suna tafiya wai san tsammaci wannan maganan ko akwai rarauka a cikinsa ya ce hashawu min zalika ai manzon Allah ya girmama ba rarauka cikin maganan ai bal كان ai مخيرا zaɓi ne Allah ya bayi in ji malam nifdawai mm.
فلما أذن لهم أعلمه الله تعالى أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاجهم malam nifdawaihi ya ce ai yayin da annabi ya musu izini wa'annan mutane suka zauna ba su je yakin tabuka ba ko bai musu izinin ba zama za su yi domin zuciyarsu na cike da munafunci wa annahu la haraja alaihi fil izni lahum to kaga yanzu dan ya musu izini sun zauna babu wani aibu abin da ya ma shine mai kyau
قال الفقيه القاري وفقه الله تعالى يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائد بزمام شريعة خلقه أن يتأدب بأداب القرآن في قوله وفعله ومؤاداته to malam masanin addini alƙali ya ce Allah ba mu wafaka ya ce ya waje ga duk musulmi wanda yake kamili mujahidi nafsa wanda zai yaƙi zuciyarsa wajen neman yardan Allah arra'iru wanda aka horar da shi bi zimamin shari'a ce da ragama ta shari'a kuluka huhi ne ɗabi'a ta sa an ya ta'addaba to mutum ya ladabtu bi adabul qur'ani da ladabin da alqur'ani ya zo da shi fi qawli a faɗinsa wa fi'li da aikinsa baki ɗaya wa mu'adatihi da bayarwansa da karɓansa ومحاوراته da muhawararsa baki ɗaya فهو عنصر المعارف shi الحقيقية qur'ani shine foundation na sani na hakika duk wani ilimi da qur'ani shine foundation ورورة الآداب الدينية shi والدنيوية qur'ani shine dausayin ladabin addini da dausayin sanin rayuwar duniya dan qur'ani ne wala raqabin wala yabisi illa bin kitabin wani ayan yace ma faradana bil kitabi min shay'in وليتأمل هذه الم... لا وليتأمل هذه الملاكفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل wani ya ta'ammal mulin ya dinga tadabburi hazihil mulahazati da wannan hararowa da wannan magana al'ajiba wanda yake mai kayatarwa fi su'ali wajen roƙo min rabbil arbabi ga ubangiji shine ubangijin kowa da kowa almuni'imu mai ni'imtarwa alal kulli ga kowa da kafirin da musulmin ba wanda Allah ya bari almustagani alal jami'i المستغني عن الجميع wanda ya wadatu gabarin kowa duk ibadan da za mu yi ba a ƙaran Allah da komai in mun yi ma kanmu muka ƙara ويستثير ما فيها من الفوائد kuma sannan har ila yau ya safiru mutum ya sake daidaituwa ma biya ga abin da ke cikinsa mina da fawa'idi na fa'idodi وكيف ابتدأ بالإكرام قبل الأتم yaya za a yi a ce a fara da karamci ko bayan rarauka ai ba zai ma yoyi ba وآنس بالعفو قبل الذكر kuma a ebe hato ne da rangwami bayan ambatan abin da zai zama wani abu إن كان ثم in ma akwai abin da kake tunani ai hakan ba zai yoyi ba وقال تعالى فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا Shay'an قليلا qalila. to ga wani malami wani malami yayi magana قال بعض المتكلمين آتب الله الأنبياء صلوات الله عليهم بعد الظلات Ka- qala ba'dul mutakallimin wasu malaman tafsirin ne suke faɗan cewa wai kaman akwai raroka na Allah ga annabawan bayan wasu abu da su suke ganin ya dace a danganta rarokan zuwa gare shi واتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائع المحبة wasu ke cewa kamar raroka ne ga annabin namu aka yi masa kafin aukuwar abin don hakan ya kasance shine mafi tsananin hannuwa ga sauran annabawan Mhm.
وهذه غاية الإناية To wannan dai da ka gani don kiyaye sharaɗi na mahabba wani ita ce gaya na inaya na taimakekeniya daga Allah Mhm.
ثم انظر كيف بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما أتبه عليه Tumma unzur ya kai ɗan uwa mai sauraro mai gani da idanun zuci ba idanun kai ba kai fa bada Allah ya Allah zai fara bisa bati da tabbatar da shi akan muwafuka da kubutar da shi tun gabanin ambatan abin da bai zama aibu gare shi ba wakifa أن يركن إليه saboda tsoron kada ya karkace zuwa gari wannan haka وفي أثناء أتبه براءته وفي ذي تخويفه تأمينه وكرامته ai idan ka dubi ayar da idan basira fa bi asnai adabi a tsakiyar raraukan ma baratu aya ko kubutarwar Allah a tare da shi a kuma yadda aka nannade tsoratarwan tasa to akwai amintarwa a tsakiyar hima in ji malamin ya ce ai haka Allah ya yi mhm, wa karamatuhu da kuma karamominsa mhm.
ومثله قوله تعالى Mhm.
قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهلون
Mhm. In dai, mhm.
قال علي رضي الله عنه Kala Ali, sai da na Ali, ɗan bafar manzan Allah, ɗan uwan manzan Allah, kuma jinin manzan Allah, masoyin manzan Allah, eh, jarumin manzan Allah, shugaban mayakan manzan Allah. Allah yarda da shi yana cewa, "Mm, قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم abu jahil in ji sai da na Ali ya ce, sai da abu jahil ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam. "Mm, إنا لا نكذبك ولكن نكذب مما جئت به abuja da ya ji ai mu ba ma karyata ka mun san kai mai rikon amana ne mai gaskiya ne sai dai ya ce su suna karyata abin da annabi ya zo da shi ne in ji abu jahil Mm.
فأنزل الله تعالى فإنهم لا يكذبونك sai Allah ya sauke wannan aya ya ce ya rasulullah ai ba su san su karyata ka ba ba su isa ba ai sun san kai mai gaskiya ne Mm.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ruwaya ya zo daga wannan annabi namu nam لما كذبه قومه حزن فجاءه جبريل عليه السلام lamma kazzabahu qaumahu yayin da mutanensa qurayyawa suka yi gaskata abin da annabi ya zo da yi wa hazinan sai abin ya sa taɓin zuciya ga annabi ai da ran annabi ya fara sosuwa ranka zai baci fa ja'ahu jibrilu maza Allah ya turo jibrilu ya ce maza ka je ka lallashi manzon Allah eh ka je ka bayi hakuri ya annabi ranka ya baci Allah ne yake ba- ya- ya- yake bayi hakuri eh in ya dan harzaka haka to yanzu nan Allah zai lallashe shi ya ce kai hakuri eh shine mai waƙin yake faɗa ya ce Allah yana lallashinka eh ai dole daraja ta kai daraja an turo jibril ya zo ya ba annaba hakuri na'am فقال ما يهزنك aka ce wa ya rasulullahi me ne yake taba ma zuciya ne na'am قال كذبني qaumi قومي annabi yace abin ne da ciwo da ciwo imana in ko wani garin ka je mutanen wasu garin ne wanda baka san su ba duk da dai al'umman ka ne suka bata ma rai da sauki amma mutanen ka na jini yace mutane na ne su suke karyata ni annabi yace mutane na ne abin ne da ciwo yi kuma annabi so yake al- al- mutum ɗaya al'umman sa baya so ɗaya higa ɗaya higa wuta shi kuma duk wanda ya ki gaskata annabi dan wuta ne annabi ya ce abin ne da ciwo mutane na ne suke karyata ni Mm.
فقال إنهم يعلمون أنك صادق sai jibril ya ce faqala jibril ya ce ai kai dai na damuwa ya rasulullahi sun san fa abin da kake faɗa gaskiya ne Mm.
فأنزل الله تعالى sai الآية Allah ya sauke wannan aya a dalilin haka وفي هذه الآية منبأ لطيف المأخذ من تسميته تعالى له صلى الله عليه وسلم fa bi hadhihi al-ayati wannan ayan fa manzawun akwai mashaya shine manzawun marqa latifu mai tauhi ma'akabi wanda anan za a samu rike min tasaliyatihi da wusal a dalilin an riga Allah yake lallahinsa yake ba shi haƙuri Mm.
وإلقافه في kuma القول aka dinga tausasa wa annabi cikin ƙauli cikin magana بأن قرر عنده أنه صادق عندهم biyan karrara aka tabbatar inda hu anan gare yi annahu sadiqun inda hum abun su ba annabi mai gaskiya ne Mhm.
وأنهم غير مكذبين له su din ma ba su zo masu karyata yi ba sai dai sabawa irin na dan adam kudin sun san mai gaskiya ne معترفون بصدقه قولا واعتقادا suna barci da gaskiyansa wajen kauli da kudiri baki daya وقد كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين ai da can su ƙurayawan suna ambatansa da kafin gabanin bayyanan annabtansa ma al'aminu suke cewa eh karka ce wai kafin annabta sai ka ce kafin gabanin bayyanan annabtarsa yawwa mhm.
فدفع بهذه التقرير ارتمار نفسه بسمة الكذب ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاهدين ظالمين wadda fa'a bi hadhihi taqariri da wannan tabbatarwan sai Allah ya ije irtimaru nafsi wannan radadi da kuna da yake bi bisin matal kadiri da alama na sarefa da suke danganta masa sun maja'ala zammu lahum sai Allah ya mai da zargin kansu bi tasamiyatihim da Allah ya ambace su jahilina su masu jayayya ne munkarai ne zalimina azzalume ne sun daura ƙarya sun daura ƙarya a bagiran gaskiya فقال تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وحاشاه من الوثنين annabi ya girmama Allah ya tsare shi ga abin da za a aibata masa na aibi a danganta masa ودركهم بالمعاندة بتكذيب الآية حقيقة wata الظلم waƙahun Allah ya nizamta musu bil mu'adanati da nuna mu'anada tsauran kai bi da gazibil ayati da karyatawar da suka yi wa ayoyi
حقيقة الظلم haƙiƙanin mu'anida da suka yi إذا اللي جحدوا إنما يكون ممن علم الشيء ثم أنكره idan an kaji an cewa ne yana ja- yana jayayya shi ai jayayya yana kasancewa ne ga wanda ya san abu kuma ya musanta- ya musanta abin كقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ثم عزاه وآنسه بما ذكره عن من قبله ثم azahu daga nan Allah ya ba annaba haƙuri wa an Allah kuma ya ebe masa hasu da abin da suka ambata amma kabla ga wanda suke can gabanin sa na annaba ba kai ne faro ba ya rasulullahi annaba wanda suke gabanin kama abin da aka yi ma su ma an musu kai haƙuri kai ne babba kai ne gaba da su ya rasulullahi haka Allah yake gaya masa na'am وعده بالنسر بقوله تعالى kuma Allah ya ce na ma alƙawari sai ka yi nasara akan kowa ga ayar nan ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتيهم نصرنا ومن قرأ لا يكذبونك to بالتكهيف kaga duk wanda ya karyata da ya karanta la yakzibunaka bitakzibi da rayin karfi ومعناه لا ai يجدونك ba za su same ka akan abin da suke ma tsammani ba وقال الفراء والكسائي malamin nahawu farra'i limami ne na nahawu da lugha a birnin kufa aka yi shi ya yi wa fati hijira yana ɗari biyu da bakwai a tafarkin garin makka kasa'i shi ma malamin nahawu ne sai kana yaga irin su mugunan labib irin su al'insa to za a ga wayannan malaman su kaɗai suke magana wani bai sai ya daga kai ba dole a nan za ka ji an ce kasa'i ya ce ko ka ji an ce ai wannan malamin hi ya ce ko ibn mali ya ce to ba a samu su sai ga bangaren su kamar irin littafin siba wai alkitab na siba wai ko mugunin labib ko al'insaf to ka dinga jin su kenan a nan suke higa su suke yawo ko farida na shehu abdullahi gwandu ko kuma farida na suyudi ko kuma ka same su a cikin ham'ul hawami'u ko jam'ul jawami'u to dan nan ne birnin wa'annan malamma na'am نعم لا يقولون إنك ai la yaquluna ba za su faɗi abin da bai dace a kai ba وقيل لا يهتدون على ولا يثبتونه ai ba za su kafa hujja ba akan abin da bai dace ba ko su tabbatar maka shi ومن قرأ بالتشديد فمعناه لا ينسبونك إليه ai ai idan ka karanta shi wato da shadda to ba a danganta masa izuwa ga abin da bai dace ba وقيل لا يعتقدونه ai ba za su kudure ma abin da bai dace a tare da kai ba ومما ذكر من كسائه وبر الله تعالى به أن الله تعالى كاتب جميع الأنبياء بأسمائهم kai ku duba ku gani mimma zikira min kaza yana daga kususiya na abin da Allah yake bi wannan annabi namu wa birrillahi ta'ala bihi da nagarta na karramawa da Allah ya masa tsakanin zababbunsa an Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ka daba jami'ul anbiya duk annabawa Allah ya yi magana ya yi zance da su alaihi salatu wassalam kowane annabi Allah zai yi magana da su bi azma'ihim ba annabin da Allah bai kira sunansu ba to amma bari ku ji hikimar anan Allah ya ce da kai wane fa ka isa yawwa ai wanda bai isa ba kiransa ma ba ai su annabawan in an ce ya wane ya wane an gama kurya musu daraja ne shi kuma annabi shi kuma in an kira sunan zama to an gama shi sun zama gama gari dole shi a ware shi daban aka ce in ana dara duk da ba ke an kwatance ba ne ware uwa ake imana yanzu Allah ya ce ma wane akwai wani abu wani wali sunansa Abu Yazid al-Bastami yace wallahi idan na je lahira in yace Allah ya ce da ni ya Abdallah ya bawa na yace daga nan ya ga dama ya jefa na jahannama ma yayi in ya ga dama ya sa na aljanna aka ce me dalili yace har Allah ya ce da ni wani ya san da ni ni na biya ya ce mun wanan kurin ni na biya to annabawan da Allah yana wane wane wane ai daraja ce a qur'ani aka ce ka lissafa annabi wajen 28 ga annabi wane ga annabi wane to wanda aka kama sunan nasu san isan wasu annabawan kuma ba su samu ma daman a kama sunan nasu ba sai dai a ce da annabawan ai annabawan nawa ne dubu ɗari da ashirin da hudu ku ji fa sosai a dubu ɗari da ashirin da hudu mursalai wanda Allah ya ba su manzanci ɗari uku ne da sha uku inda za ku tadda fifikon daraja duk mursali annabi ne amma ba dukkanin annabi ne mursali ba a mursalan kuma ɗari uku da sha uku wanda Allah ya kama sunansa na annabawan bakinsu ko a irin da biyar ne ko a irin da takwas ba su da dai yawa ba su da yawa an kama sunan sun Allah yana magana da su zai ce ya wane ya wane to su wannan wanda aka kama sunansu kuma su kuma su kuma sun sun kai inda suka kai su ma sauran mursalai ne amma wayannan kuma aka ware aka kama sunansu to a cikin wayanda aka kama sunan kuma har ila yau akwai wasu guda biyar guda hudu annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa wa'annan su kuma ulul azami ne dukkanin ulul azami mursali ne amma ba dukkanin mursali ne ulul azami ba to kuma su hudun kuma aka sake ware annabi shi a su hudun ma kuma har ila yau yi kadai Allah ya ware to wannan kama sunayensu ba da aka yi a ƙur'ani annabawan daraja ce ta kai daraja Allah ya kama sunansu daraja ta kai daraja to amma yi annabi a hakan ma kuma wani darajar za a bayi na daban ba irin wa'annan ba to mu je ya Allah ya ce
faƙala ya adamu na'am Allah madaukakin sarki bari malam sai ya fara mana da annabi adamu sai Allah ya fara akan annabi Adam Allah yake cewa
faƙala ya Adam Allah ya ce ya Adam kamar yadda ya ce an bi uhum bi asma'ihim ko kuma ya Adam sukunanta wa zawjuka aljannata eh ko kuma ya Adam to Allah ya kama sunan annabi Adam a Qur'ani gaba kaɗan faƙala ya nuhu Allah ya kira annabi Nuhu ya ce ya Nuhu ihbir bi salamin minna wa barakatin alayka wa mimman ma'aka an kama sunan annabi nuhu a sarari fa qala ya ibrahim Allah yace ya ibrahim a'rid an haza ko kuma ya ibrahim qad sadaqta ru'ya Allah ya kama sunan annabi ibrahim fa qala ya musa Allah yace ya qala ya musa in tabaituka ala nas bi risalati wa bi kalami ko kuma ya musa inni ana Allah Allah ya kama sunan annabi Musa faqala ya Dawud kuma Allah ya kama sunan annabi Dawud ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi Allah ya kama sunansa faqala ya Isa Allah ya ce ya Isa ibn maryama ko kuma ya ize inni mutawfika wa rabiuka ilayya fa qala ya zakariya Allah yace ya zakariya inna nubashiruka bi gulami ismuhu yahya fa qala ya yahya khudh alkitaba bi quwwa wa atinahu al-hukma sabiyya kana min ladunna wa zakara taqiya Allah yace ya yahya annabi ya Allah ya kama sunansa
ولم يخادم هو إلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ودغنا ولم يخادم إلا شاء النبي الله بيته يا محمد با ina makaranta ku duba qur'ani duk qur'ani ba ya muhammadu eh in ba gani ba koma ka duba eh farji basara karrataini ينقلب إليك البصر كافيا وهو حسير duk Qur'ani ba za ga ya Muhammadu ba eh babu Allah ya ce ba mu kira shi da haka ba daraja ta kai sai dai ka ji an ce ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo haka Allah yake masa jinjina ya ayyuhan nabiyu ko ka ji ana ya kai wannan annabi ya ayyuhal muzammilu ko a ce ya ayyuhal muzammilu ko kuma ya ayyuhal muddassiru daga ji ka san irin akwai girmamawa da haka Allah ya kira wannan annabi namu Mm, Allah ya saka da alkhairi mun gode wa Allah to nan gaba duk lokacin da za ku kira annabi ku yi da girmamawa Allah da ya halitta ya maza shi girmama sunansa yake bare mu al'ummansa mun girmama duk lokacin da kaji an kama sunansa ka dan risina kaɗan sun koyar da kanka ƙasa, ka rusuna tawari'u ya zo maka, ka dinga jin zuciyarka tana makyarkyata, ka dinga hararo girmansa a zuciyarka. To sai ka ga sirrin wannan annabi ya ratsa ka.
Al-fasalur rabi'u Sai fasali na hudu.
fi qasamihi ta'ala bi azimi qadrihi To fi kasanihi ta'ala za ku ji Allah yana rantsuwa da girman matsayin wannan annabi namu.
قال الله تعالى Mm.
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون kun ji Allah sai da ya rantse da rayuwan annabi da rayuwansa ba taba jin wani annabi da Allah ya rantse da rayuwansa ba sai rayuwan sayyidina rasulullahi Mm.
اتفق أهل التوثير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم اتفق اهل التفسير ما لمن تفسيري سن ثم يرججنيا في هذا daga wannan magana ba wai shazzi bane wani wani malami yayi nan yayi nan babu dole anan haduwa akai guri daya annahu qasam kowane malami cewa yayi wannan rantsuwa ce minallahi daga Allah bi muddati hayati Allah yayi rantsuwa da muddar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kowane malami ya tafi akan haka Mm.
وأصله ضم العين من العمر kuma asalinsa ka karanta da ruwan allika ba min al'umar ai daga rayuwa ne ولكنها فتحت لكثرة sai الاستعمال dai an masa fata saboda yawan aiki da ake da shi Mm. ai ومعناه abin da ake nufi da haka وبقائك يا ai محمد Allah ya rantse da wanzuwanka ya kai manzon Allah Mm.
وقيل وعيشك wani kaulin ai da rayuwarka وقيل وحياتك wasu ka ce da rayuwarka وهذه نهاية التعذيب wannan ita ce nihaya kaiwa matuƙa a ta'azim wajen girmamawa وغاية البر والتشريف wannan ita ce matuƙar birru nagarta wata sharifi da ƙara ɗaukaka.
قال ابن عباس رضي الله عنهما Abdullahi ɗan Abbasu, yardan Allah ya tabbata gare ruwayan da bayaki ya rawaito daga dala'ilin nabuwa daga Abu Nu'aimi da Abu Yu'la.
ما خلق الله تعالى وما زرع وما برى نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم
Ma khalaqa Allah ta'ala, Allah bai taɓa halitta ba, wa ma zara'a shi ma sunan halitta ne. Abin da ya sa ya ce zara'a zarri daga zarri in ma zarra ne ɗan ‘yan alan zarra a zarran ba taɓa yi ba. Wa ma bara'a Allah bai ƙago wata halitta da ya halitta ba mai daraja ko na sarari ko na ɓoye babu halittar da Allah ya nafsan mai rai a karama alai babu mai karamci irinsa. ku duba albidaya wani nihaya mana duk mai albidaya wani nihaya to ba za ku samu anan ba yayi nisa sai kun duba wani littafin wanda littafi ne na tarihi kuma duk wanda yake zaune a nan din ma a nuna masa littafin in ya zo ya gani ku koma ku karanci kisar bulukiya ku ga waye ne manzon Allah wanda suka ji sun ji wanda ba su ji labarin bulukiya ba to su za a ba su littafin Eh, wani littafi ne mujalladi kusan ashirin da bakwai ya dohi talatin a nan muna lallekawa maka ga labarin bulukiya Eh, kuma in sha Allah ko da bayan azahar mun shiga gida mun fito to sai in duba muku littafin al'aribu ne dai kusan sunan haka yake to a nan ne za ka ga cewa ba wanda Allah ya girmama darajarsa irin manzon Allah babu saboda hi bulukiya yana yawo ya je bayan dutsen kafa a nan filin da ya aka kai gurin dutsen kabdin ya tambaya ya ga wani fili ya tambayi mala'ikan da yake gurin ya ce wai bayan dutsen nan ne ne a bayan dutsen na aka ce fili ne yaya faɗin ya ce ya ce ya ninka duniya sau ɗari hudu sau dubu hudu ne ko ko sau ɗari hudu ko to sau ɗari hudu ya ninka duniya filin sai buruki ya tambaya ya ce wai ne ne a bayan filin ne ya ce duk filin gaba ɗaya da za ka jefa yatsanka ba zai faɗi ba sai mala'ika mala'iku Allah ya dankara a filin banda mala'ika ba kowa ya ninka duniyan nan taku sau ɗari hudu ya ce to su mala'ikun sun san adamu ya ce tun da suke ko sunan adamu ba su taɓa ji ba to sun san iblis ya ce su ba su san ma Allah ya halarci iblisu ba to mala'ikun nan me suke yake wallahi ba su da aiki tun da yin duniya suke wannan gurin Allah ya yi su suke ba su da aiki sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya sa su dinga wannan kalma daga nan har tahin iyama ba dare ba rana ba barci tun kafin ayi duniya suke gurin ya nanka duniya sau ɗari hudu shi yasa in ka faɗa kalmar ma akwai masu yi in baka faɗa ba akwai wanda suka riga ka kullum za ka faɗa ka faɗa ka samu daraja a nan ne muka fara ganin darajojin bulukiya wani gurin kuma aka yi gaba ka ga yadda bulukiya ya ga aya suka ce tun da suke ban da sunan annabi ba wanda suka sani to ya sa darajar annabi sai mu dinga huto muku da gurare gurare inda Allah ya daraja ta kai daraja
وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد من غيره بما تبجن الله يا rantsuwa da rayuwar wani ba in ba shi ba Allah bai taba rayuwa rantsuwa da rayuwar wani ba sai dai shi wa qala abul jawza malam abul jawza ya faɗa ma aqsama Allah ta'ala bi hayati ahadin ghairi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam
kaji ma aqsama Allah ta'ala Allah bai taɓa rantsuwa da rayuwar wani ba, in dai ba wannan annabi namu ba.
Li'annahu akramul bariyata indahu domin shi annabi shine mafi karamcin bariya talikai a gunsa. Annabi Sulaiman fa duk mulkin da kuka ga yayi. Wannan littafin an jima za mu ɗauko mu nuna muku shi duk mulkin da annabi Sulaiman yayi. zoban nan da kaji mulkin abin da yake cikin zoban la ilaha illallah muhammadar rasulullah nan gaba za mu nuka za mu samu abin da yake zoban kenan duk kwakwa mun yi mun gama banda wannan babu wani ba malamin da ya sai kawo na duba shamsul ma'arabul kubra na duba shamsul ma'arabul subura da wusda su ne wanda suke nuna zoben annabi Suleiman mun fita mun je mun nuna hakikanin labari aka ce abin da yake zoben da yayi mulkin alfarman annabi yayi mulki duk yadda kaga yana controlling din duniya annabi Suleiman da aljanin da suka ji alfarman annabi ne yayi yau za ku ji karatun nan kun fito ku ga malaman duniya ku ce hakan haka ne gani muka yi kuma ga littafi a rubuce duk ba mala'ikin da kaga ya taimaka wa annabi Sulaimanu alfarman da yadda yake tasarrafi da iska da yadda yake hawa iska shi ya rike kuma mu annabinmu ne mu ne kai ummatu kurjallin nas idan mun rike mu ma za mu yi wannan tasarrafin tunda ya ce al'ulama ummati ka anbiyayi bani isra'ila idan mun rike shi gagan fa wannan tasarrafin wallahi za mu yi shi shi na ga a matsayin mu'ujiza namu a matsayin karama sai wani ya yi jam ya ce aka ramaka Allah haka ne sai mu ce koma ka duba littafin bada'u zuhur fi daqa'iqud duhur ai annabi ya kira abubakar ko da sayyidina umar lawa da sayyidina usman da sai da na Ali annabi mayafi ya shimfiɗa musu ya ce bari in aike ku ku je ku gaida a sahaba da kafin ku dawo a duba littafi abin da ake faɗa an yi an yi ne kurin an yi kurin sai dai himman ka ta rago ce sai ka tsaya a rago amma yanzu ka kama salatin annabi alama salala sayyidina muhammad wa sallim ala akwai wani malami da ya rasu basabce a gurwa ka iya Allah ya ji kansa shine ya bani salatin alama salli ala sayyidina muhammadin allazi ma wulida misluhu fil wujudi wa lam yulad misluhu kaddu in kai kafa ɗaya ya bidda la'ilu sau arba'in ya ce malam bari ke shi wani malamin da ya bayi ya ce wallahi ya zauna ɗakin sahi malamin in ya tayi in ka zo gai da shi sai ya tayi akan buzunsa ya yi kwana ya yi kwana ya zo ya zauna a da farmar amma ka ce mana kayan salati ko miliyan sha biyu ba kai ba ka ce kayan salatin manzon Allah ka ja nan ka ja dantse ka ja haka mu buga ka zo ka kama wannan salati kuma an muku izini ai alfarman annabi ne ba boye abu nan gaba alfarman manzon Allah ne salatin an ba ku yi akwai wani kawaidi a jiki za ku gani ku nemi wannan kawaidin na da wanda ya samu ya zo a sake masa ijaza da izini in baka zo ba ma a garin kudin an baka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin allazi ma wulida misluhu fil wujudi wa lam yulad misluhu kaddu an canza salon tafiya a cikin ɗakin ka sai ka ji buzun na ba dai karama kake so to sai ka tashi tun da dai mun ga nasin naka karama kake so karama to za mu komo kan hadisinmu na farko kuma mun komo na farkon sai mun koma mun ba da tarihin nan na sahabban annabin mu komo kuma a shafar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shimfiɗa musu abin nan ya shimfiɗa musu wannan mayafin da sayyidina Umar da Usman da Ali sai da mayafin ya tayi da su sama suka je gurin ashabul kahf suna zuwa kofar kogon ta bude suka shiga Allah ya tada masu barcin nan suka ce annabi ne ya turo mu muka zo gunku mu gaishe ku aka yi hira da su suka karɓi musulunci a gunsu a gurin abubakar da usmana da ali suka yi imani da annabi suka shaida suka ba annabi saƙo suka sake hawa istan suka dawo suka sanar da annabi dama kafin su zo ma annabi ya sani amma dan su samu lada an yi in ka rike annabi duk abin da aka ba kowane annabi an mu'jiza yake mu kuma karama za mu ba mu mun rike annabi me ne ba za ku samu bane waliyan da suka ji tsoron Allah sun rike annabi ba kwa ga yadda suke ba ko sai mun komo muku tarihin waliyan ne idan mun komo sai mun yi kwana dubu a nan za ka ga bayanin waliyan muna da ihsanul ihsan wali ɗari bakwai ne ka ga yadda kowa yake nuna karama an jingina da muhammadar ai idan kan wala idan kana son annabi in Allah ya sa kai kuskuren kai ƙarya sai ta zama gaskiya wani malami a cikin rauhun riyayi na kudu ba littafin wani bawan Allah ya zo gun sai ya ji akar maka Allah ala gafata malam mata ta ba ta haihuwa an yi iya kokarin da aka yi ya gagara a roƙon min Allah Allah ya ba ta haihuwa malamin sai ya addu'a ya ce to Allah ya ba matarka haihuwa a ba da abin sadaka sai mutumin ya ba da rabi bai ba da rabi ba shi kenan Allah cikin ikonsa wanda ba ta haihuwa sai ta ɗau ciki da ta ɗau ciki ran da aka zo haihuwa aka haifar masa sai ga ya mace ne sai ta yi je gun malamin Allah za ta malam na ce ka roƙan min Allah Allah ya ban ɗa sai ka roƙi Allah kuma Allah ya ban ya mace ai ɗa na ce ya ce lokacin da za ka samu abin sadaka ai rabi ka kawo eh للذكري مثل هذا الأنثيين yace ta ganin kallon ne abin yace ka cika sai a cika ka cika kuɗin ya je nemo rabin kuɗin ya dawo yace ka je za mu gaya Allah ya cika yana zuwa ya juye ya zama namiji alfarmar to an fara shiga gonan manzon Allah eh mu je zuwa karatun ne yake da yawa to duk wanda ya rike annabi matsayin da zai taka duk mulkin da annabi Suleiman ya yi da wannan sunan manzon Allah ya yi mu je gaba kaɗan na'am wa qala ta'ala yasin wa والقرآن الحكيم اختلف المفسرون في معنى يتين على to أقوال kaji malaman tafsiri da yawa sun yi sabani akan yasin bisa ga kauloli فحكى أبو محمد المكي أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم an samu hikaya daga abu muhammadin maki an ya rawaito daga dala'ili abinu ayin eh ya ji- yana cewa "Mhm, ga annabi sallallahu alaihi wasallam أنه قال لي عند ربي عشرة أسماء annabi ya ce a gun Allah ina da sunaye na goma آه.
sunaye goma "Mhm." ذكر منها طه ويتي يتي.
اسمان له to daga ciki a sunayen da nake da su akwai ɗaye akwai yasin yasmani sunaye ne guda biyu lahu a gar Allah eh to gaba kaɗan وأتى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق أنه أراد يا سيد مخالبة لنبيه صلى الله عليه وسلم
annahu arada abin da ake nufi da yasin din ya sayyidi ne shugaba mukadibatu haka Allah ya magana da nabihi ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam وعن ابن عباس مم.
يتيم يا إنسان أراد محمدا Adam sallallahu alaihi wasallam an ce yasin mutum to an ce mutum aka ce arada Muhammad manzon Allah shi ne kwaya kowa ka gani daga shi ne kowaye in ka gani daga shi ne shi annabi shi ne kwaya da Allah ya halitta an ce mutum shi ne komai ka gani daga shi ya fito dan an tambaya aka ce kai daga waye ce ni daga babana Abdul daga daga yace daga babana sayyidina Abdullahi to sayyidina Abdullahi bai ce daga Abdul Mudallabi Abdul Mudallabi daga Hashim Hashim daga Abdul Manafi annabi sai da ya kai ga Adnana dan suwai ba Adnana yana korawa annabi yace daga annabi Isma'ila Isma'ila daga Ibrahima Ibrahima daga Tariq Tariku daga Nuhu, Nuhu daga Lamaku, Lamaku daga Mutawashalaka, har aka je kan Akanuku shine Idrisu. Idrisu ba ana kora aka ce daga Anushu, Anushu daga Shitu, Shitu daga Adamu. Annabi Adamu ya ce daga Turbaya, Turbaya mu ya ce daga Taɓo, Taɓan fa ya ce daga Jauhari, Jauharin fa ya ce daga Haske, jawarin daga ruwa ruwan fa daga haske hasken fa yace daga ni muhammadan rasulullah to kowa ka gani daga shi ne Allah mun gode maka ya kamata ku dinga binciken littattafai eh ku daina zama kul siru fi larabi eh an ce fi larabi ku yi ga labirare ku yi yawo ba ka dinga yawo cikin kasa ba ka yi ga labirare ka leka nan ka leka nan sai ka yi yawo ka shiga yawo ka fito ka ga yadda manzon Allah ya shi ka shiga biranen littattafai a du- ka shiga ibnu kaldun in ka gama duba ibnu kaldun ka duba alkamil fi tari ka ga waye ne manzon Allah ka duba sayyar al'alamin nubala na imam zahabi ka duba tarikul kadiri mujalladi 50 ne na imam zahabi ka shiga ka kutsa ka gani duk da ma yi dan can ne sai da ya babu maulidi sayyar alamin nubala imamu zahabi sai da ya babu maulidi ibnu kasir dolansa sai da ya babu maulidi a hujja muke yi wannan maulidin ibnu kasir yayi shi kuma almajirin wancan ne fa shi ma zahabin almajirin ibnu taymiya ne babi yayi na maulidi dole bayan nan yayi babin maulidi a sayyarar a'lamun nubala yayi babin maulidi a tarikul kabiri tarikul islam sai da ya babin maulidi shi kuma ibnu kasir a albidaya wan nihaya sai da ya babin maulidi shi kuma ibnu taymiyan a littafin sa na siratul mustaqim yace ya yadda da maulidin kuma idan an koma jawahir buhari yace anan maulidi akwai lada yana da kyau an goyi mutane da ya goyo ya zuba su a teku sai ya shuɗe haka yi wa mabiya bayan kai kana kar a yi manya-manyan naka sun hango dole sai an yi dole sai an yi mutum ya isa ai ko a duniyar kaga mutum ya yi an ce ya taɓa wane mutum ya- ya- aka ce da Allah da abin da ya faɗa a baya a yafe masa ya yarda to wayannan biranen za ku yi za ku ga waye annabi in kun ku shiga kuna leƙawa sai ka rasa ma inda za ka je saboda Allah ya bayyana lamarin afili mu je mm.
وقال هو قسم وهو من أسماء الله wasu تعالى malaman suka ce to rantsuwa ne daga sunayen Allah Mm.
وقال الزجاج mai gani har hanji shine zajjaju gilas sunansa ma gilas haka yake ganin karatu in ya gama yi zuciyar kamar gilas yake yi yasa aka ce zajjaju wasu malaman suka ce yana aikin kwasan karau din ne shi yasa aka ce mai gani har hanji in ba littafi a gabansa yana ma bayani ka ce littafin aka ajiye malami ne masanin nahawu huwa abu ishaqa ibrahim an-nahawi masanin nahu ana danganta shi zuwa ga zajjaju wannan kwatson karan li sana'atihi ne sana'arsa Allah ya karbi ransa a birnin Bagadaza hijira yana ɗari uku da goma a Bagadaza kabarin zajjaju yake Mm.
قيل معناه يا محمد ai ma'anarsa aka ce ya Muhammadu ne ya sayyadi din Mm.
وقيل يا رجل idan a yaren habahenci ne na Ethiopia to ya rajula ake nufi Mm.
وقيل يا إنسان wani malaman suka ce ya insani ne a lugar mutanen ɗayu
وعن ابن الحنفية ya zo daga ibn hanafiya yana cewa يسين يا محمد ya ce ai yasin ɗin ai ana nufin ya muhammadu ne وعن كعب labari ya zo daga kabul kabul habari yana cewa يسين قسم أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السماء والأرض بألفي عام أي- يا محمد إنك لمن min al-mursalin to kaji ai yasin ɗin rantsuwa ce Allah yayi tun gabanin ba halicci sama da ƙasa ba da shekara dubu biyu alfayya ba alhum ba alfayya dubu biyu Allah ya ce ya manzo ya Muhammad ya ce innaka laminal mursalina kafin duniya da dubu biyu ma kai wannan rantsuwa ثم قال والقرآن الحكيم إنك lamina لمن al-mursalin فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم to fa in kudura idan ka kaddara na cewa ya san ɗin sunansa ne na shugaba to sa ya inganta في أنه قسم ai cewa rantsuwa aka yi da hin كان فيه من التعظيم ما تقدم duk abin da ake so a gani na girmamawa to a ciki an gabatar ويؤكد فيه لقسم أده لقسم الآخر عليه eh kuma ana ƙarfafa wannan rantsuwa da adafin da aka yi na rantsuwa a gare shi وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعد بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته wayin kana ko da ya kasance bi ma'anan nida'i ya zo da ma'anan kira faƙar ja'a ƙasaman akaran fi wani rantsuwan ma ya zo bayansa ba da wa bayansa lita haƙiƙi risalati saboda tabbatar da manzancinsa na'am والشهادة بهدايته kuma da ba da heda da hiriyar da Allah ya yi wa wannan annabi na'am أقسم الله تعالى باسمه وكتابه أنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده to gaji aka zama Allah ta'ala bi asma'i Allah ne ya rantsuwa da sunayensa wa kitabihi da littafin sayi ne wal qur'anul hakim annahu cewa yi wannan annabi nasa lamina mursalina yana daga cikin manzannin Allah bi wayihi da wayin da Allah ya masa ila ibadihi zuwa ga bayinsa وعلى صراط مستقيم من إيمانه imanihi yana nan akan tabarki madaidaici min imani gaban gaskiyansa أي طريق لا اعوجاج فيه ولا أدول عن الحق ai yana kan tafarki la iwaja bi wanda babu karkata cikinsa wala udulin babu bauɗewa ana da haƙƙi gabarin gaskiya mm.
قال النقاش malam na ƙayi sunansa abubakar muhammadu ɗan hassan ɗan muhammadu ɗan ziyadi mutumin birnin musuli ne mutumin bagadaza ne masanin tafsiri ne makarancin ƙur'ani ne ya yi wafat hijira yana shekara ɗari uku da hamsin da ɗaya yana cewa لم يقسم الله لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له to lam yuqsimu Allah Allah bai rantsuwa ba da mutum daya daga annabawansa duk risala ce da manzanci a littafin alkurani ba ki ɗaya illa lahu sai dai wannan shugaba namu Mm.
وفيه من تعظيمه وتمجيده على تاويل من قال إنه يا سيد ما فيه wa bihi daga cikin wannan bayanin da Allah ya alkur'ani min ta'zimi idan ka kalla da idan basira akwai girmama annabi wa tamjidi akwai majjadahi kara karrama shi ala tawili bisa ga tawili man kala na wanda yace innahu ya sayyid ma bihi Mm.
وقد قال صلى الله alaihi عليه wa sallam وسلم shugaba sai kuma da hankali manzon Allah yana cewa mm.
أنا سيد ولد آدم ولا فقر yace shi ni ne ba in ji yace shi ne shugaban ƴaƴan annabi adam annabi yace na faɗa haka ba da alfahari ba bai ma isa ya alfahari ba kurin hakan haka yake shi ne shugaba ba ki daya shi ne shugaban mutanen duniya shi ne shugaban mutanen lahira shi ne na sarari shi ne na shugaban mutanen ɓoye وقال الله تعالى Allah maɗaukakin sarki yana faɗa alƙur'ani mai girma لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد قيل لا أقسم به إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه Kila wani ƙaunar la uqsim bihi ba sai na rantse da shi ba. Idza lam takun bi inda baka cikin sa bayan fitanka daga wannan gari. mhm.
أتاه مكي Wanda ya kaito wannan malamin nan ne maki ya kaito.
وقيل لا زائد Wasu malaman suka ce la ɗin ƙari ne babu ita uqsim ne kurum.
أي أقسم به Ai ka rantse da shi ne.
وأنت به يا محمد حلال أو هل لك ما فعلت فيه Ai a kasin bi ka rantse da wa anta bi kai dinnan da ya Muhammadu. Halalan laka an halatta maka. mhm.
على التفسيرين Bisa ga tafsiri guda biyu da aka samu.
والمراد بالبلد عند هؤلاء مكة wasu malaman abin da suke nufi da gari abun taruwan shahararrun malamai sun ce ai wannan garin maka ake nufi Mm.
وقال الواسلي malam wasiri ya ce da mu أن يعرف لك بهذا البلد الذي شربته بمكانك فيه حيا وببركتك ميتا يعني المدينة ai ya na halihu laka za mu dantse zuwa gare ka bi hazal baladi da wannan gari allazi sharrabtahu wanda Allah ya mai da garin sharifiya bi makanika saboda matsayin zamanka a garin fi ya hayyan a lokacin da kake wa bi barakatika da albarkanka mayitan a lokacin da ka koma ga Allah yani almadina Mm.
والأول أسف amma fassara na farko ita ce tafi inganci لأن السورة مكية domin ita zuran ga haɗuwar malamai gaba ɗaya maka ce a maka aka sauke ta وما بعده يصححه amma abin da ya biyo baya shi zai karfafa yi sahihuwa nan karfafawa ne da bayyanawa قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد ونعوه قول ابن عداء في تفسير قوله تعالى وهذا البلد لمين قال أما نهى الله تعالى بمقامه فيها وكونه بها kala ibn adaya ya ce ai Allah ya amanta amana Allah ta'ala Allah ya amantar da wannan gari bi muqamihi da zaman annabi biya a jiki wa kaunihi biya domin shi dan garin maka ne fa innahu فإن كونه أمان حيث كان duk inda annabi yake gurin ya amanta yanzu da yake madina amince yake kai bari in gaya ma duniyar gaba ɗaya albarkacinsa muka samu eh ai yanzu fitintunin da yake tasowa din ai a dalilin annabi ne Allah yake daukewa ai wani fitinan ka kalle shi da idan ba zira shayin kiyama zai je yi mana amma idan aka fara gunji ana kai kuka halara muna duba alƙiblan nan muka ce muhammadar ai sai ka ga wutan tana lafawa dole eh sai mu kashe wutar yi da hasken manzon Allah sai ka ji magana kamar za ta yi gagagagagaga masifa sai ka ga ta koma ta shiru albarmansa muke ci Allah mun gode maka Mm.
ثم قال تعالى Mm.
ووالد وما ولد Mm.
من قال أراد آدم فهو duk آم wanda ya bazara ya ce annabi Adamu ne wannan yayi ammi ya gama Mm.
ومن قال هو إبراهيم وما ولد فهي إن شاء الله تعالى إشارة إلى محمد Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa man kana duk wanda ya ce annabi Ibrahim ne wa ma walada da abin da ya haifar to insha Allah fa yi an- ana ganin hakan in Allah ya yarda to ishara ne zuwa ga wannan annabi namu فتترى من سورة القسم به صلى الله عليه وسلم في موضعين zo zo za ka ga ita wannan zura ta taro rantsuwa ne dai Allah ya yi da wannan annabi namu fi mawuri aini a gurare guda biyu وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال ابن عباس هذه الحروف أقسام أقسم الله تعالى بها Abdullahi dan Abbas ya ce wannan harfa guda uku ai rantsuwa ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da ita
وعنه وعن غيره فيها غير ذلك wasu malaman suka ce ito ko wani hakan ne وقال سهل بن عبد الله التستري malam sale dan abdullahi tunsar yana cewa الألف هو الله سبحانه ai alif din yake cewa muna ganin a tawile kamar zai koma ga sunan Allah والله جبريل wannan lanjayen kuma ana ganin jibrilu ne ولميم محمد صلى الله عليه وسلم ai ni a ran nan ana ganin shugaba ne sallallahu alaihi wasallam wayannan malama ne Allah ne yarje musu وأكا هذا القول سمرقني ولم ينسبه إلى سهل وجعل shi معناه ma samar kandi abu da yasu wato wannan fassarar ya faɗe ta ba tare da ya danganta ta zuwa ga sahada ba haka ya kawo ma'anar shi ma samar kandi
الله أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب ya ji Allahu anzala alqur'ana Allah ne ya sauke jibrilu zuwa ga wannan annabi namu bi hadha alqur'ani da wannan littafi mai girma la raiba fihi babu shakku وعلى الوجه الأول يحتمل القسم أن هذا الكتاب حق لا ريب فيه wala wajen awwali amma idan ka duba fuskan farko ya tamil alqasam za ka dauki a matsayin rantsuwa ne anna hadha alkitabi kaga wannan littafi haƙun gaskiya ne la raiba fihi babu kokonto cikin sa ثم فيه من فريلة قران اسمه باسمه نحو ما تقدم sun mabi daga cikinsa ai anna haza daga cikinsa akwai falala na alƙur'ani wanda Allah ya gama sunansa da sunansa guri ɗaya kamar yadda aka gabatar a can baya وقال ابن عداء في قوله تعالى malam ibn adai ya faɗa a faɗar Allah madaukakin sarki قاف والقرآن المجيد أقسم بقوة قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم
jama'a ko ina manzon Allah Qur'ani kanzul lahi Eh, in ana juyawa za a ga Qur'anin duk ya koma ko ina annabi ne Allah ya yarda dama shi aka saukewa kaji dai kaf din da ka gani aka ce Allah ne ya rantsuwa da ƙarfin zuciyar masoyinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama حيث همل الكتاب yayin da aka ɗauki wannan magana والمشاهدة da kuma abin da annabi ya halarta a ganin Isra'il dan ban da ƙarfin zuciyar abin da ya gani a daren Isra'il bai yoyuwa ba wanda ya yi sai ya ga abin ya ga Allah da ganin da Allah ya dace ya gan shi ƙarfin zuciya da Allah ya bayi kana ji ana cewa dauriyan zuci ko ƙarfin zuci abin da aka ba annabi ko ban mala'ike ba a bashi ba dan duk mala'ikan da ya dohi wannan halaran konewa zai yi ko jibrilu ne saboda sai da ya raka annabi ya zo gurin ya ce zo ka raka ni mana ya ce ya rasulullahi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ya ce ma ba fice nan fadar nan ne bakin ma annabi sai nausa yayi gaba saboda karfin zuciya da Allah ya bayi irin nasa Allah ya saka manzon Allah da alkhairi
ولم يؤثر ذلك فيه لألو حاله walam yu'zir zalika fi bai wani tasiri ba saboda ulu ya hali daukakan halin da Allah ya bashi وقيل هو اسم wasu للقرآن malaman suka ce ko ya zama sunaye ne daga sunayen alkur'ani da aka soke wannan annabi namu وقيل هو اسم لله تعالى wani kaunin aka ce ko ya zama kabdin sunaye ne na Allah daga sunayen da Allah ya baiwa wannan annabi namu وقيل جبل محيط بالأرض wasu malaman suka ce wannan dutsen kaftan ne wanda yake kewaye da duniya a bayansa na gaya muku wani filin da gungun mala'iku suna faɗin la ilaha illallah muhammadar rasulullah wakila وقيل غير غير hada هذا wasu malamai suka ce ko wani haka ne وقال جعفر بن محمد في تفسير والنجم إذا هوي Jafaru ɗan gida, Jafaru Sadiq, eh jikan annabi ne. Shi tafsiri da ya zo fassara wannan aya na Alƙur'ani. mhm.
والنجم Iza hawe ya ce da mutane kun ga wannan jin iza hawe da Ƙur'ani ya faɗa. mhm.
إنه محمد Madin sallallahu alaihi wa sallam. Wannan jami da ka ji an ce tauraro to annabi ne. Eh wabin najmi hum ya ta dole ai da tauraro kuke shirya annabi ne tauraron da zai shirya da mutane ko bai shi ne eh idan ka ka ka kai ga cikin batan kai wa bin najmi hum ya ta dole to wannan da Allah ya ce wan najmi tauraruwa idza hawa yayin da ta sarayo to ana nufin wannan annabin namu ne dan an aiko shi ne daidai la'asar kaga ai ya sarayo to yi ne ma'ana duniyar ta tafi ta tafi daidai la'azar Allah ya aiko ito wannan jami ne iza hawa to wannan ana nufin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma abin da yasa Allah ya aiko shi a ƙarshen zamani dan al'ummansa a muku saurin hisabi eh daga an je lahira ba dadewa kuma maza sai a mai da kai gidanka karka dade kana jira mu Allah ya mana komai imana mutum ne ya zo taya da safe yana zuwa taya a hijira zai yi kamar dai iya waɗannan ne aka ce maza ku tafi maka mana nan garin haka ɗauke ka haka kai ka kana jira har wata ko kuma kwana ashirin da tara wasu kuma da jirgin su ya zo gobe za a rufe arfa kuma jirgin mu mu ya zo gobe za a rufe magarba muka hau jirgi asuba mun dira an rufe haka Allah ya mana kwana ɗaya biyu ku mun gama aiki waye gari test class muka hau jirgin mun zo Nijeriya mu ne na ƙarhe kuma mu ne na farko alfarmar Muhammadin Rasul. wanda zai gane wannan kwatance imamu dini tafiya ce cikin sauki ake yin ta alfarmar manzon Allah mu je na'am وقال النجم قلب محمد sallallahu alaihi wa sallam ai wannan jama'in Mm.
zuciyar wannan annabi namu ne Mm.
sallallahu alaihi wa sallama mm.
هوى إن شرح من الأنوار hawa ɗin abin da ya sheku ne na haskan kani Mm.
na wannan annabi namu Mm.
وقال إن قضى عن غير الله ya yanku babu aiki sai bautar Allah وقال ابن علاء في قوله تعالى Jamala. malam dan adawu Mm.
shi ma wani malami ne yace ni ma ga gudunmuwa ta zai yi ga ya fassara wasu ayoyi daga ayoyin Allah Mm.
والفجر وليال ashar
الفجر محمد Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kai jama'a alfijir da Allah ya dantse da shi annabi ne ko ba wani ne ba ka je na alfijir gaskiya ne to ai annabi ne gaskiyar yi mana ai gaskiya sai a ce alfijir ce ko kuma alfijir gaskiya ce to saboda haka annabi ne shi gaskiya alqur'ani gaskiya addininsa gaskiya zamaninsa gaskiya sunansa gaskiya kuma ya zauna akan gaskiya yake bayyana gaskiya ga masu son gaskiya muhammadin rasulullahi Allah ya yarda alfarman manzon Allah alfajar kuwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam Mm.
لأن منه تفجر الإيمان iman ai a gunsa ne ake samun bubbugar imani imanin daga annabi yake bubbugowa Mm.
الفتل الخامس to sai falsali na biyar في قسمه تعالى جده له لتحقق مكانته عنده to za ku ji wannan fasali na biyar Mm.
to daga rantsuwar da Allah ya yi yadda Allah zai tabbatar da matsayinsa a gurinsa. Mm.
قال جل اسمه Mm.
والضحى والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
Allah ya saka alfarman manzo mu je وقدم في سبب نزول هذه السورة to malamai suna sabani dalilin sauke wannan sura فإذا كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لعذر نزل به wasu malaman suka ce a dalilin sauke shi saboda wani uzuri da ya sauka ga annabi bai kiyamun laili ba فتكلمت امرأة في ذلك sai بكلام wata mata umma jamil matar abu lahabin amma imamu shafi ya ce yana kiranta da umma kabihi sai ta faɗi maganar da bai dace ba وقيل بل تكلم به المشركون عند فترة الوحي فنزلت السورة wasu malamai suka ce mashirkai suka dinga magana a inda aka yi fitaran wahayi sai Allah ya sauke suran قال الفقيه القاري وفقه الله تعالى malam masanin addini Allah ya ba mu dace yana cewa تضمنت هذه السورة من كرامة الله تعالى له وتنويهه به وتعظيمه إياه ستة to وجوه wannan sura ya taro daga nau'i nau'i na karamomi da Allah yau wannan annabi namu wata abinihi da girmama shi da kuma togo da Allah ya iyahu a gare yi sita da wujuhin dangane da fuskoki guda shidda
الأول sai fuska ta farko القسم له أما أكبره به من حاله بقوله تعالى وابده والليل إذا سجي to sannan fuska ta farko alƙasama da hura wani rantsuwa ne aka yi a gare shi rantsuwa ne a gare shi a halin da ake ci da abin da aka bada labari daga halayensa bi kauli da faɗa ta sa
والدهي والليل إذا سجي أي ورب yalla الدهي ai rantsuwa ne ga ubangijin walaha وهذا من أعظم درجات المبرة wannan yana daga mafi girman daraja wajen nagarta الثاني sai na biyu بيان مكانته عنده وهدوته لديه بقوله تعالى ما ودعك ربك وما na قليل biyu kuma bayani ne na matsayinsa da yake da shi gurin Allah da rababbuka da Allah ya masa nan gaba gare shi shine aka faɗi wannan aya ta gaba أي ما تركك وما أبغرك ai mahalicinka bai barka ko ya kyale ka ba وقيل ما أهملك بعد أن ai اسلفاك Allah bai barka ba bayan ya zabe ka الثالث Mm.
قوله تعالى وللآخرة خير لك من luna الأولى قال ابن إسحاق أي مآلك في مرجئك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا malam dan yin ya yace ai ma'alar ka ga makomarka da inda Allah zai maishe ka a gurin Allah shine mafi girma da duk abin da Allah ya baka na wannan karamomi na duniya dan ba za a ga karamar annabi da mu'jiza ba sai an je lahira وقال سهل malam sa'ad ne yace أي ما ادكرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أديتك في ai الدنيا abin da Allah ya ma tattali ya ajiye maka na baka shafatul uzma da maqamal mahmuda shine mafi alkhairi gare ka da duk abin da aka baka a nan gidan duniya الرابع قوله تعالى ولا سوف يؤذيك ربك فترضي وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة wannan aya ya taro fuskokin karama da yawa ayi وأنواع da السعادة kuma nau'i nau'i na arziki وشتات وشتات وشتات الأنعام في da الدارين kuma mabambantan ni'imomi duniya da lahira da والزيادة ƙari قال ابن إسحاق يرضيه بالفلج في ai الدنيا ai malam dan isiyaka yace Allah ne zai baiwa annabi rahotuwa babba wanda za a bashi mm.
في الدنيا والثواب في a nan الآخرة duniya za a bayi kuma da lada a lahira وقيل يؤديه الهور wani والشفاء kaunin za a bayi jirgin alkausara da ceto وروي عن بعض آله عليه السلام Mm.
أنه قال ليس آية في القرآن أرجى منها ai a wani ruwayan da aka rawaito daga alayen annabi wannan aya ce babbar aya alqur'ani wanda ake sa rai da ita Mm.
ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من أمته in النار dai a lahira Allah zai wa annabi Allah ne zai bayi kyauta sai an- sai annabi ya ce Allah na gode Allah ya isa ya ce annabi ya ce in dai zan ce kyautar nan ta isa ya ce to ni ko ba zan bar mutum da ya wuta ba eh annabi zai ya kwakule mutum ɗaya al'umma na ce ba zan bari ya wuta ba Mm.
الخامس Mm.
ما أده تعالى عليه من نعمه na biyar kuma irin abin da Allah ya masa tanadi na imomi نعم وقرره من الآلاء من آلائه قبله في بقية kuma da سورة abin da Allah ya tabbatar masa na ni'imomi daga ragowar suran har ila yau من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به ko kuma zuwa ga shiryar da Allah ya zuwa gare ya ko kuma ta sanadiyarsa da Allah yake shiryar da mutane على اختلاف Bibiyar bisa التفاسير ga sabanin malaman tafsiri baki daya ولا مال له فأغناه بما أتاه أو بما جعله في قلبه من القناعة tun والجنان ka gani Allah ya wadatar da shi ya bayi dukiya da wadatar zuci Allah ya masa komai manzan Allah dama dukiyar da ka ji babu bai bai damu da su bane mm.
ويتيما فأدب عليه أمه eh kuma Allah ya yi maraya na daraja ammansa kuma ya rene shi Allah ya saka amman da alkhairi وآواه إليه ilai sai Allah ya taro kayansa izuwa gare shi نعم وقيل آواه إلى الله wani kawalan kuma ya taro izuwa ga Allah وقيل يتيما فآواك إليه eh ai wani kawalan Allah ya masa wannan daraja da ba a yi wa kowa ba وقيل المعنى
Mm.
ألم يجد ألم يجدك فهدى بك Ai, mu رالم ne muka same ka a dalilin ka Allah ya shirya da batafiya manzon Allah وأغنى بك a آئلا dalilin ka Allah ya wadatar da wanda ba su da komai وآوى بك a يتيما dalilin ka Allah ya taro marayu suka yi daraja ذكره بهذه المنن kuma Allah ya ambaci manzon Allah da irin wannan baiwa kiyaki da Allah ya bashi وأنه على المعلوم من التغفير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه to wa annahu cewa yi manzon Allah alama azumin bisa ga sani mina tafsiri na dangane da bazara lam yuhmilu Allah bai bar shi ba min hali ko a halin yana yaro wa ailati ko a halin rashin kobo ko a halin mareci wakila نعم. وقبل معرفته به ولا ودعه ولا Eh, قلاه ko kuma kafin a bayyana masa kuma Allah bai kyale shi ba Mm, dama can ya san Allah Mm.
وكيف بعد اكتساسه واصطفائه To yaya za a ce wani abu ya faru bayan Allah ya keɓe shi kuma ya zaɓe shi?
السادس أمره بإظهار نعمته عليه وشكر ما شرفه به بنشره وإشادة Sai na ذكره hida amarahu Allah ya umarce shi. Bi zaharin ni'ima- ni'imati alaihi da kuma bayyana ni'imominsa zuwa gare da na wa shukurihi da godiya ma sharrafahu bi irin ɗaukakar da Allah ya masa wa azam da kuma bi nashari da daidaita shi wa ihada da zikiri da kuma ranga da ambatansa a ko'ina ana kururuwan bayyana shi eh ko ina ka ji an ce la ilaha illallah sai ka ji an ce muhammadar rasulullah Mm.
لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث Hadis. Mm.
فإن من شكر النعمة التحدث بها Eh, yana daga ni'imar godiya ga ni'ima ka zantar da abin da Allah ya baka وهذا خاص له عام madi لأمته wannan a keɓe yake kuma ani ne an gama al'ummarsa gaba ɗaya ni'imar da Allah ya ma ka gode to kun san ni'imar da Allah ya mana Allah ya ba mu manzon Allah sai mu ce Muhammadar Rasulullah ka shaida Allah mun gode eh mu je mm.
نعم نعم وقال تعالى مم.
والنجم إذا هوي مم.
إلى قوله تعالى لقد رأي من آيات ربه الكبر
Mm.
اقترف المفسرون في قوله تعالى والنجم Mm.
بأقاويل معروفة malaman tafsiri da yawa sun yi saɓani Mm.
منها Mm.
النجم على ظاهره Eh, kaga a zahiri idan an duba wannan jamin eh alqur'ani yake nufi Mm.
ومنها القرآن na'am وعن جعفر بن محمد أنه محمد صلى sallallahu الله عليه alaihi wa sallam وسلم dama da zaman fade shi na'am وقال هو قلب محمد محمد صلى الله عليه وسلم نعم وقد قيل في قوله تعالى والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الساكر إن النجم هنا أيضا محمد صلى الله عليه وسلم kai Allah ya yarda ka san tauraruwa mai hudawa aka ce idan baka sani ba Muhammadar lokacin da Allah ya soke wa in kuntum udna waje anna ja'annama lil kafirina hasira to a tarihin Isra'i da ake bayarwa da aka zo kan kafirawa idan kun koma Allah ya ce sai mun mayar muku to babban sarkin nasu lokacin da mutanen turawa bani isra'ila suka saba wa Allah Allah ya aiko musu da bukuta nasar ya musu rugurugu to anan yi ne shi bukuta nasar ɗin ya yi mafarki ya kirawo annabin wannan zamanin da malaman zamanin wasu an ce a ba bukuta nasar ba ne sanaharibu sanaharibu shi ya yi mafarkin sai kira annabin zamanin da manyan malama mutum saba'in ya ce kai ku zo ya ce jiya na yi mafarki ba amma na manta mafarkin da na yi abin da ya za na kira ku kun sani a ku tuna min mafarkin na kuma ku fasara min wallahi idan ba ku tuna min kun fasara min ba sai na ɗauke kanku ka je da ake mulki da kai kai mafarkinka kai ka manta amma tuna ma kurin kuma an tuna ku fassara min wuya abu malam wane mutum dole fa sai da aka tuna mafarkin wallahi dole waliyai ne kowane suka je suka dinga gurfana gaban Allah mutum ya yi mafarkinsa ya manta to ya tuna mana sai ka fassara masa dole ka tuna masa da aka zo annabin yayi na bila raka abi ya roƙi Allah Allah ya masa wahayi ga yanayin mafarkin ga abin da ya gani ya ja zugan malaman suka zo gurin da malaman suka zo aka zauna da yace bari mu tuna ma mafarkinka mafarki kai ka ga gunki gunkin kan na zinari ne daga kan zuwa nan wuyan wuyan kuma na azurfa ne ƙirjin nan na aluminiyon ne, cikin kuma na tagulla ne, daga cikin zuwa gwiwan na baƙin ƙarfe ne daga gwiwan zuwa ƙar na taɓo ne. Ya ce, gaskiya kumfa da gaskiya wannan mafarkin ne na manta. Haka ne ya ce, haka yake, ya ce, kana cikin kallo sai Allah ya danno da wata tauraruwa. da tauraru wannan ta zo ta ruguza wannan gunkin da wannan zinarin da azurfan da tagullan da aluminiyon ɗin da baƙin ƙarfen da taɓan gaba ɗaya sai da wannan tauraron ya musu rugurugu aka kasa gane kowanne ya ce sadakata ka yi gaskiya ya ce to bari fasara ma ka ga wannan gunkin wannan zinarin da ka gani shine mulkin da manyan bayin Allah suka yi na gabanka ƙarfin mulkin nasu da suka yi yana daidai da gol halihomin da suka bi bayansu sai suka zama azurfa na mulkin kafirawan wanda suka yi ƙasa-ƙasa da su su kuma suka zama mulkinsu ya zamanto na aluminium wanda suka yi ƙasa kuma halihomin da ba su kai su mulkinsu ya zama na tagulla. wanda suka yi ƙasa darajan bai kai tagulla ba shine bakin ƙarfe wannan daga bakin ƙarfen zuwa taban yace mulkin ka ne wannan tauraruwan da kaga ya danno shine Muhammadu yace ƙarhe ƙarhen zamani ne annabi ne zai bayyana idan annabi Muhammadu ya bayyana duk mulkin naku zai rusa shi da na gaban da na bayan ya mai da ku flat ya ruza ku yace wannan tauraruwan annabi Muhammadu ne zai zo da alkur'ani to kun ji wannan kimin sakiba din ga inda tauraruwan ya zo Yahuda mu je gaba kadan na'am haka haka sulani wanda ya kai to mana a sulani to za mu tsaya nan dan ɗaya da rabi yayi eh Allah ya saka wanda ya rusa mulkin su Muhammadu salati sha ɗaya za mu tsaya annajamu sakibu tauraruwa mai hudawa kuma mun zuwa karatu ku zo mu ba da ƙarfi da ƙarfe mu ci gaba aiwa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama mana habibu to wani mutum ne ya zo kwanan nan muke cewa kai ne ba kai bane abin da duk ya zama kaddaka ba kai ka zo Allah dan dubi rike kalbi na imani ta fi na alquran amin يا حي يا قيوم يا محمد يا قيوم يا كريم يا حي يا قاهر يا العزيز آمين ظاهر يا بارئ يا مقتول السلام يا مولى منادي يا جبار يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا ملك يا نور يا كافي يا حي يا قيوم يا رب يا رب يا كريم يا رب يا ملك يا ملك يا ملك يا مهي يا مميت اللهم انت واجب يا الله يا رحمن يا رحيم يا كافي يا رب يا شيخ قابل يا باسل يا حي يا قيوم يا رب يا ملك يا ملك يا ملك يا كبير يا مهي يا مميت ظاهر يا بارئ يا ملك يا ملك يا مؤمن يا مؤمن علي يا جبار اللهم انت ورحمك وقدرنا كما ورحمنا فاجرنا كما وعدتنا راحة الوجود يسول كل من صلاة تجد في قلبنا ايمان شاكرنا الحمد لله رب العالمين الفاتحة to an zuba tuwo da wuri